بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Alhamis 24 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 1447 wanda ya sha shida ga watan Oktoba 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna babi da mala ya kulla mana babu ma ja a fi mallam ya kana bil halifi billah mala ce ali bin umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah rawahu ibn majah bi sanadin hasan fihi masail hadisi ne daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlifu bi abaikum kar ku rantse da iyayenku man halafa billahi wanda ya rantse da Allah falyasduq to yi gaskiya wa man hulifa lahu duk wanda aka rantse masa kuma falyarda lalle ya yarda wa man lam yarda duk wanda bai yarda fa laysa min Allah baya cikin ayarin bayan ubangiji a mun yi magana akan isnadin wannan hadisi ko fara magana akan ma'anoninsa da yasa malamai suka hararo da da yasa malai kulla wannan babi amma dai abinda magana mafi inganci kamar yadda yace babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billah wato alhaki da ke kan wanda bai gamsu ba yayin da aka ce mishi wallahi tallahi mutum ne ya ce mishi ya ce maka wallahi tallahi akan wani abu sai mutum ya ki gamsuwa to me ya da alhaki ko bai da alhaki shi da bai yadda ba tunda za an gama shi da ubangiji aka hada shi ba wai ka ce dan Allah ba a shine ce maka wallahi kaza ne wallahi tallahi gaskiya nake ko wallahi tallahi kaza to ba kun ga a cikin hadisin farko sai aka ce duk wanda zai rantse to yayi gaskiya duk wanda zai rantse yayi gaskiya duk wanda kuma aka rantse masa lalle ya yadda wanda ke nuni zuwa ga cewa hadisin ba wai a cikin shi yake ba kan cewa duk wanda ya maka rantsuwa ko da fasiki ne ko kuma ana tuhumansa sai kawai ka yadda ko ko mutum ya zo ya rantse maka kan wani lamari na addini da yake ganin shi ne abin da ya fi falala ya ba da fatawa kan musamman kan nawasir muka ce to shi a nasiru fil masail diniya a tuhuma asali a lamarin addini mutum ya zo ya ce ga yanda za a yi to wannan tuhumar shi za a yi tunda shi addini galibi wasu abubuwa ne ke daga gudu Allah ta'ala ya ba da shika-shikan ya za a yi da kuma ma'aure yanda za a yi to kuma shi yanzu ba zai zo haka kawai ya dinga ba da wasu fatawoyi kan nazila ko kuma yazo yana bada wasu labarai kan addini ko a ce a sake mishi wasu da ana ganin shi mutum kirki ne ba amma rayuwa a wasu abubuwan mu na rayuwa na kulatiya na rayuwa aure ko ciniki ko wasu abubuwa ne da ya hada tsakaninka da wani to malamai suke cewa a mutukar wannan bawan Allah ka san gaskiyansa shi za ya ce falyasduq yayi gaskiya wajen wannan ishara ne zuwa ga cewa lalle ka san gaskiyan shi mutum ne ka san mutumin kirki ne mutumin ne nagari baka saba ka sani yana yin ƙarya ba to sai ya ce maka wallahi to wannan lalle ka yadda sannan kuma alamarin da ba lamarin addini ba shine ya zama mastur shi baka san shi yana yin wasu abubuwa haka wato na hauragiya ba a wato ba saba sani yana faɗa ya ki faɗa bai cika ba ko ya razara zansa kuma an je a ci da gaba daidai bane abin yadda yake ko an ba shi wasu amanoni ya ci to wannan kaga yanzu ya zo da ya tuhuma kuma a wani abu na rayuwa sannan kuma ba ya tuhuma ko kuma an san gaskiyar shi an san wani mutumin kirki ne sai muku wallahi kaza ne to lallai ko da za ka yi bincike daga baya ba ce aka yi bincike ba amma ko da za ka yi bincike daga baya to ka nuna alamar kayan da me yasa za ka nuna alamar kayan da saboda ta'azimar lillahi ta'ala girmama ubangiji wanda ya gaba ka da shi idan in ka nuna ka cewa baka yadda ba to yanzu zai koma yana wato ka sace mishi gwiwa ka tabar da shi wajen cewa to kai ne abu da ke girma wajen ka ba sai a rantsi maka da shi to tunda har ya fahimci cewa ubangiji shine mai girma a wajen ka sai ce maka wallahi to lalle ya zama tilas ko akwai maganar wajibi ko ba wajibi ba amma dai lallai malamai suke cewa a ya kamata wato ya nuna mishi ya yarda sannan kuma ko da bai da ba zai yi bincike to karya fala yajibu alaihi izharu taklif kar ya nuna masa alamar cewa shi bai da ba ya nuna alamar ya yarda ce wallahi kace sai ka dan girgiza kai alamar abin yayi girma wajen ka ko da haka ga wani farashi ne kaza kaza kaza ka je ka bincika ka ka dan tantama to tunda al'amarin rayuwa ne ka nuna mishi alamar ka yarda kar ka wato kokarin sai ka nuna ƙarya yake yi kuma an azo a yi bincike kuma a same shi yana yin ƙaryan sai ka ga wannan zai bayi zuwa ga kuma duka kubin duka kun kaskantar da ubangiji wanda ubangiji kuma mai girma ne madaukaki ne yana bukatan bayansa su dinga girmama shi a fadin sa kamar da nace falyasduq wannan dalili ne akan ba za a karba ba wanda yake makarici ba kuma dalili ne akan ba za a karba wanda ake tuhuma ba a sai Allah sai maza Allah ke cewa wa man hulifa lahu billah duk wanda aka rantse mishi da Allah falyarda lalle ya yadda wa man lam yarda duk wanda bai yarda falaysa min Allah baya cikin mutane na ubangiji wannan wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan gaba na wannan hadisi akan nuna wadabcin lalle ka yadda mutum ne ka san shi mutumin mutumi ne na gaskiya na gaske mai gaskiya ya rantse maka kuma ka san mutumin nan mutumin wani wanda yake baya yin ƙarya to wanda suka ce wajibi sai ka yadda me yin na saboda an ce laysa min Allah baya cikin ayarin wato bayin ubangiji da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ha hadhihi lafza min musafa min musafa min musafadati a kaba'ir dhunub yana nuna akan zuwa ga cewa to wannan mutum ke da tauka yayi mishi ko wani kabira cin kaba'ir ya wani wato laifi daga cikin manyan laifuka to amma kuma duk da haka dai ibara za ta iya dauka abin da ake nufi laysa min Allah ai laysa min man haqqaqa al-ubudiyya al-mutlaqa baya cikin waɗanda ya gazgata wato bautantaka na ubangiji wanda ya cancanta a kansa wato in aka ce aka ta kaga sai zama zama mustahabbi kenan ba ana magana ne wato wajibi ba almanfi shine nafi al-ubudiyya al-khassa abinda aka share shine wato an share maka wato kai yanda ake so ka zama na Allah to a dai wannan gaban maka zama na Allah ba ana an gama ka da ubangiji ka girmama shi kuma shi ba ka samu ka girmama shi ba to kaga wannan baya nuna kuma cewa to a sauran abubuwa ba ka girmama shi kawai dai a nan bangaren an samu kata waya baka kai abinda ake ake wato qadal mustahabba to wasu dai ba cikin malamai sun dake wanda malaikatu min Allah ya nuna al-qadar wajib ne amma dai kamar da na ce wato lafazin zai dauka saboda haka dai muna da hala kamar da ibnu isaimin ya faɗa muna da hala kamar guda guda biyu hala na farko wato wannan hali na yanda mutum zamu ji tsaushe Allah zai gamsu kada ya nuna alaman bai yadda ba hali na farko shine wato ya zama a bangaren shari'a ne bangaren shari'a ne idan bangaren shari'a ne mutum ya baka wata fatawa ta nazila kamar da makaɗa muka ce al'asulu fil asiya addiniya ko al-masail addiniya tuhuma yanzu ba mu zamu zo haka kawai malamai sun shata wuri kawai sun shata wuri wato aru aru shika aru aru wani kawai zai ce mana ba za ki boko ba a to sai zamu tuhunce shi saboda mi saboda yanzu ai yana tuhuma ko sauran malamai da malamai da basu basu faɗi wannan fatawar ba saboda haka tuhuma shi zamu yi shi ba sai mun je mun caje mun ga yayi gaskiya ko bai gaskiya ba amma kana ce muna tuhumar sa kawai ba za mu kaisa shi ba sai an je an duba wata kila da wasu dalilai wanda da ce wasu wannan malaman su basu tsinka basu tsinka ya zuwa ga wani dalilan ba wataƙila kuma abin ya juya an samu wani yanayin juyewar zamani a haka zalika wasu abubuwa da mutum zai gaya mana wata fatawa ta nazila wanda sai mun duba mun ga abin da zai sanya mu karba mu ga alamun cewa shi malami ne sannan kuma bayan malam tashi kuma mu ga shekarunsa bayan shekarunsa mu ga gogayyarsa a rayuwa kada zo kawai je jefa mu cikin rayu mu sani ba saboda haka to al'asulu fil ashiya aw almasail addiniya mutum ya baiwa da wata fatawa kan nazila wannan shi na tuhuma gaskiya ba za a karba ba to sai kuma wato abin da ke shi ba bangarori na bada fatawa ne ba ko bangarori na jingina wa ubangiji wani abu a abu ne wanda yake an tafi wajen alkali da aka tafi wajen alkali a kamar da kuka sani albayyin al-mudda'i wal yamin ala ma ankara wanda yazo yayi da'awa shi zai kawo shaida in mutane biyu na husuma yace wallahi ina basa bashi yace wallahi ba shi yace baya basa to wanda yayi zo yace shi ina basa bashi zai kawo shida in bai da shida shikenan sai a ji to kai karanci to idan aka samu shi a wajen husuma ka ya rantsi yace wallahi tallahi zaidu ni baka bi na komi ya rantsi ya rantsi to wannan wajibi ka yadda inji malamai wannan wajibi ka yadda shari'a haka take tunda kai ne baka da shaida ko da ka san ƙarya yake yi amma saboda me zaka yadda saboda ka girma ubangiji kuma tunda zai gaba ka da ubangiji yanzu idan ka ce baka yarda ba to kuma kaga ba za a samu maslaha baki daya ba taslimi mi kauyan da kai ka mi kauya ne ga hukuncin Allah amma ka da bawansa da kuma imani da kuma jimma ubangiji da kai ko kuma ya zama wato ba bangaren shari'a bane a wannan dabi'a al'amari idan ya rantsi ne akan wani abin da yake kana ganin wani hakkin ka ya cinye a kana da dama a lokacin da ya rantsi dai ba za dole ka girma ubangiji din ka yadda amma idan duk da haka akwai tuhuma da kake tuhumar sa kana ganin mutum ne da aka saba sani cewa yakan ci dukiyar mutane ba tare da hakki ba kake gani wannan gaskiya wannan rantsuwan da yayi akwai wasu hanyoyi da zaka je ka ƙara zuwa ka sa ya ka sa shi wato ka fito da ɗabi'arsa ƙarra a gani wannan babu laifi saboda hakkin ka nake wuyansa amma idan babu wani abu ko kuma baka tabbatar ba ka tsammanin zaidu ne hasan ne ko husaini ne baka tabbatar ba ko kuma zaidu ne ka ba ko amru sai ci ka dai ce a rubuta a cikin rubutun ka cewa lalle ka ba wani ba shi to kai baka tabbatar ba shi da kaje wajen zaidu zaidu ce ya manta amru ce shi gaskiya baka ba shi ba kace kai ka fi tsammanin amru ne sai kace to ya rantsa yace wallahi baka bani ba to dole ka yadda amma idan akwai ta ƙariya da ta sa kai tantama to na kuma kana dama kuma ka ci gaba da kawo dalilai in akwai dalilan babu shikenan ko dole ka yadda din tunda dai babu albayyana din idan ya zama wato abubuwa ne na duniya da yau da gobe na alhissiya na hissiya wani abu ne ka zo zaka saya wajen shi sai ce maka wallahi tallahi in ba haka muka samu a kasuwa na haka naira ɗari da muka ɗora maka shi riba mu ka fa rantsi fa to kaga dai shi ubangiji ya ce in zai rantsi gaskiya in kuma bai ya rantse kan ƙarya to yayi yamin yamin khabus rantsuwa za ta dinga damar musashi a cikin ta sadaka tsakanin shi da ubangijin sa amma kai yayin da ya rantse maka to wannan mutukar mutum mutumin ya zama huwa wato yana mutum ne da ake gazgata shi ko kuma mutum ne wanda kai baka san wato rashin mutuncin sa ko rashin ƙarya wato rashin gaskiyar sa a fili ba to wannan shi ma wannan suka ce lalle ka yadda ko dai zama wajibi ko kuma ya zama lalle musahabi ana bukatar ka yadda amma idan wato yana tuhumar sa ko yana ganin kamar wannan mutum ba mutum ne da ke gaske ba ko ko ya dan sa mushi da ya ga alama cewa shi dai mutum ne da yake dan hauragiya a magana to wannan babu laifi saboda a fadin Allah ta'ala in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyin fasiki ya kawo muku wasu wasu maganganu to shikenan sai ku je ku bincika ku gani ba za ku yarda da mutum ba bayan ku saba sanin cewa shi din ba mahalli ne na gaskiya ba ba kuma riba ne a wajen ku ba saboda haka wato mahallin wajibcin shine wato na faɗin sa laysa min Allah idan mutum mutumi ne na gaskiya mutumi ne wato mai gaskiya yace maka wallahi to wannan lalle ka yadda amma idan mutum ne magaici kuma wannan qaba'an ba za ka yadda ba in kuma wato a bayanan addini yake ba za ka yadda ba saboda akwai tuhuma in kuma a bangare ne na rayuwa amma baka samu tuhuma ba to za ka yadda mastur kenan wanda ubangiji ya sutunta ya sutunta shi ba sani ba yana yin ƙarya ko ba yin ƙarya a amma dai abin da aka saba sani kawai shine yana yin gaskiya kuma yana cikin sutura na ubangiji baya ƙarya to sai ka yadda amma shi ma idan ka haka cewa akwai ta ƙarya wasu alamomi cikin da alamun yana ƙarya to nan kaga za ka saukar da shi masauki na fasikai naka ba za ka ba za ka yadda ba saboda mutane galibi dan adam Allah ta'ala ya riga siffata jinsin dan adam da wato jahilci da zalunci ina armal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula duk dan adam azzalum ne al-jahul ne mutakar ya sami dama ko da dan can ka shi da gaskiya ko da rajulu sirqin ne wa wara'i amma in ya zama abin ya zo da dan san zuciyarsa ko saboda ya taimaki kungiyancin sa ko saboda ya taimaki dan garin su ko saboda ya taimaki wani saboda ya taimaki wani kawai sai ga ranar ya burkici ya zama bai gaskiya ba da kasa ba sai Allah ya tsare Allah ya kyauta to wannan shine karshen babin da malam yayi cewa lalle wato inda mutum ya ce mana wallahi to mu yadda mu nuna mun yadda saboda girmama ubangiji malam ce fihi masail a hadisin akwai mas'aloli al'ula na farko annahyu 'ala al-half bil aba a cikin hadisin karra ya mana nuni zuwa ga hali kar mu rantse da wato iyayenmu nan musamman iyaye mata su akai magana amma iyaye mata su ma sun shiga ciki a hadisai da dama sun nuna cewa فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت روايه او ليسكت حديثي ne da ya tabbata daga sahabbai athaniya nabi al-amr al-mahluf lahu billahi an yarda umami da aka yi ma wanda aka nutse mishi da Allah lalle ya yadda lalle ya yadda athalitha na uku wa'idu man lam yarda narko da aka yi ma wanda ya ci yadda din kaga malaka haka ba shi yana ganin fadan Allah ta'ala laysa min Allah wannan wajibi ne kuma da yawa daga cikin malamai kafirun min ulama sun dauki wannan fadin na manzon Allah cewa laysa min Allah yana nuni zuwa ga cewa wajibi lalle mutun ya yadda amma muka ce akwai tafsilat in wato abin a cikin lamarin rayuwa ce kuma mutum ne mutumi na gaskiya to wannan lalle dole sai an yadda ko kuma lalle a yadda istihbaban in kuma mastur ne ubangiji ya sututa ya sututa mutuncinsa to shi ma lalle a yadda in kuma wanda ake tuhuma ne kuma fasiki ne mutaham to kuma wannan kaga Allah ta'ala da ya riga ya ga mana Qur'ani in ja ku fasiku bi nabai fata bayyin in kuma labarin addini ne to wannan ba da za a yazo ya kawo wasu abubuwa na addini sabbi shi za mu sallama masa saboda shi al-aslu fil masail ad-diniyya al-hadr wa at-tahrim farko al'amarin addini shi da an haramta karkai magana sai yayin da kake da nasi karara kuma an toshe maka komi sai abin da shari'a ta zo saboda haka baka da dama ka bi wasu abubuwa kace musallama baka amma idan abin da ijtihadi na iya shiga ciki kan fitowi ta nazila to yanzu shi wannan mutum ya kawo sai ya kawo dalili tukuna sai ya kawo adilla da qara'i da suke nuna gaskiyan fatawansa in ba haka ba shi ba ba za mu yadda ba Allah ya kyauta mala yace babu qauli ma sha Allah wa shi'ta wa an qutailata anna yahudiyan ata ata أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل عن عن, عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده فيه مسائل ما ليس باب قول ما شاء الله وشئت babi da zai nuna wata hukunci na faɗin ma sha Allah wa shita wannan abu ya tabbata ne da ganin daman Allah da ganin daman ka mun faɗi wani abu makamacin wannan ababi da ya gabata babi na farati abdullahi annadan wa anta ta'lamu to anan kuma zai fassara bayani akai a ciki malaci an qutaila hadisi daga qutaila sahabiya ce anna yahudiyan ata lin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani ba yahudi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce innakum tushrikuna ku din ma da kuke da awan tawhidi ai kuna yin shirka ta kuluna kuna cewa ma sha Allah wa shita abinda ubangiji ya ga dama abinda kai ma ka ga dama وتقولون كنا تيوا والكعبة نارا إلى كعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا سيما الله يا أمر جيسو إذا سنة الله سننسي أن يقولوا رب الكعبة نارا إلى أبنجز الكعبة بعد كعبة با. وأن يقولوا ستي ما شاء الله ثم شئت أبن أبنجز يقدا ما سننك يما كقدا ما رواه النسائي وصححه إمام النسائي يرويته أن الحديث كما ينقل تاشي وله أيضا إمام النسائي هل إلى يوم يرويته عن ابن عباس عند أبناه ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ونمتم ياتي من ذن الله ما شاء الله وشئت ولن دغن دام الله زي دغن دامنك فقال سيتي أجعلتني الله ندا إذا ka sanya ni kini ne ga ubangiji kuma bal a a ma sha Allah wahdahu kace abin da Allah ya gada ma shi da imamu nasa'i kamar yadda yace shine ya fito da wannan hadisin wani ibn maja a cikin sunan sunan na ibn maja ani qufail daga qufail akhi aisha li ummiha dan uwan aisha ta bangaren mamanta qala yace ra'aytu ka anni atitu ala nafarin min al yahud wato na gani a mafarki kamar na zo zuwa na gita wasu gungu na yahudawa kultu sai na ce masu a mafarkin kenan innakum la'antumul qawm yace ku ne mutane ne madalla da mutane laula annakum taquluna ba na kula cewa uzair ibn Allah uzair dan Allah ne ba qalu suka ce wa antum la'antumul qawm ku ne madalla da mutane laula annakum taquluna ba dan kula cewa ma sha Allah wa sha Muhammad abinda ubangiji ya ga dama abinda Muhammad ya ga dama ba thumma marartu bi nafarin minan nasara sai na ƙara gittawa zuwa ga wasu gungu na nasara a mafarkin fa qala sai na ce innakum la antumul qawm ku dai wallahi ma da da mutane ku laula annakum taquluna ba dan kuna cewa almasih ibn Allah almasih dan Allah ne ba qalu sai sun wa suka ce wa innakum la antumul qawm kuma dai musulmai ma da da mutane laula annakum taquluna ba dan kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammad abinda ubangiji ya ga dama abinda Muhammad ya ga dama ba falamma asbahtu a lokacin da wani waye gari in ji shi abu fai ɗin kenan akhbartu biha man akhbartu sai na labarta ma wannan na labarta ma tun ba a taitin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na labarta mishi qala sai yace hal akhbata biha ahadan ka labarta ma wani gabani na qultu sai nace na'am eh lalle na labarta musu qala sai manzon Allah yace faham sai yace fahamdallahu wa athna alaihi sai yace manzon Allah shikenan sai ya zo sai ya gode ma Allah ya masa kirari ثم قال sannan sai yace amma ba'd ya bayan haka fa inna tufayla ra'a ru'ya lalle tufayl ya ga mafarkin da ya gani akhbara biha man akhbara minkum ya labata man labata ma daga cikin ku wa innakum taqultum kalimatan haqiqa kun fada wasu kalmomi kana yamna'uni kaza wa kaza ana anhaakum anha abinda ke hana ni shine kaza da kaza ba fada ba fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad daga yanzu kar wanda ya saka cewa ba dan Allah ya ga dawa ba dan Annabi Muhammad ya ga dawa ba walakin qulu ma sha Allah wahdahu ku ce abinda Allah ta'ala ya ga dama shi daya to kun ga wannan shine babin da malai kawo mu ku daga ji kun san a gari da ba ba kushe tauhidi ba irin irin wannan hadisi aka faɗa yanzu a ilima sai sai ka ce a ce a raina ba a kiwo ba tunda wato kai tsaye wani abu ne da wato ai gashi a fantsami ana ana fada har yanzu gashi kana gani right before our eyes wannan abu yana cikin faruwa kuma har wasu za su iya wato bugan kirji su cewa wannan littafin wabi dace da da garin Hausawa ba to ban san me yake kira garin Hausawa ba wannan abubuwan duk yana maganan Hausa Hausa ba sa wannan wannan wannan laifuka da amma kaga wannan wannan abu da zai baka mamaki shi sa wallahi kashin tauhidi in Allah maka ni'ima kana tauhidi kuma kana karanta shi yau da gobe kana aiki da shi ba karamin nima ubangiji ya maka ba duk girman mutum duk in ya ya shekar hamsin yana karatu mutakar ya zama baya kace tafi da to zai kaga ya zama ta cikin dalili a kwakwalwarsa ko professor ne ko ba waye shi duk abin da zai yana ta karantawa to mutakar bai gyara lokaci sau ne gyara tsakaninsa da ubangiji ba to abin da yake karantawa yawa har ya zama wa zalim alai zai zama wani nauyi a kansa Allah ya tsare hadisin farko hadisi ne na Qutaila malam ce imamu ibnu imamun nasa'i ya fitar da shi imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin sana sunan imamu ahmad isaac ibn rahawiya imamu tirmidhi a cikin wato al'ilal dinsa suna fitarwa ta hanyar mis'ab ibn kidam al-kufi daga ma'bad ibn khalid al-kufi daga abdullahi ibn yasar al-juhani daga qutaila wannan shine isnadin hadisin kuma rijaluhu thiqat wannan isnadin sai isnadi ne sahihi shi ne asalin wato isnadin da aka sani na hadisi din in ba imamun nasa'i da wasu da waninsa da suka ruwaito ta wani hanya ba ta hanyar ibrahim ibn qahman daga mughira ibn miqsam al-dhabbi daga ma'bad ibn khalid daga qutaila sai sai ba a sanya abdullahi ibn sa'id juhani ba to amma wannan riwaya ce wanda yake ba daidai ba riwaya ta daidai shine riwayan da aka sanya abdullahi ibn yasar al-juhani daga qutaila wato shi ma'bad ibn khalid yana ruwaitowa ne daga abdullahi ibn yasar ba daga qutaila kai tsaye ba Utaira sahabiya ce, sahabiya ce take bada wannan wato ruwayar cewa wani ba Yahudi ya zo wajen ma'aiki, sallallahu Alaihi wasallam sai ce ina kun shirya kuna, ya ce kuna yin shirka. Zai ka tsammanin kamar yana sai ya ce mushrikai suna wato musulmai suna yin shirka babba, ta ma sai faɗa abin da kuke shirka karama ne. Ya ce kuna shirka, da me kuke shirka sai kawo shirkul alfaf. Kuna cewa a shirka ga wani abu da bai kai zuci ba, idan in abu ya faru ce wannan ya faru da garin daman Allah da garin daman manzo Allah da garin daman ka yace to sai ya kira wannan shirka manzo Allah ko bai ce wannan ba shirka bane dan haka kaga akwai shirka ba ku shirka karama wanda yace babu shirka karama ma wato yana rubutu a ruwa yana kusa ya bata kansa lokaci wannan da nassin wannan hadisi gashi wannan Yahudi ya faɗa matsala kuma ya tabbatar da shi yace kuma kuna cewa wal ka'aba kuna cewa na nade da ka'aba a na nade da ka'aba wannan kaga shirka ne karama mutukar mutum bai kimshe cewa ka'aba ne ita ce mai girman ba ita ce wato take da wani tasarrufi a rayuwarsa ba in yana ganin haka to wannan zai iya zama shirka babba amma in ya zama yana ganin wannan ka'aba mai girma ce wajen ubangiji na haka ba zai rantsi da mai girma wajen ubangiji kamar wanda ya ce ya rantsi da manzon Allah misali wannan kuma ku gani a daidai wannan lokaci za a samu mai wazi kuma ya ce ya rantsi da Allah da manzansa ha ba jama'a kuma a ce wani aka ce tafidi ba kasan nan ya ce ya rantsi da mai wazi ba ya ce ya rantsi da Allah da annabi ha ba ai muna cikin gurba kwarai da gaske muna cikin bakwata na addini a yanzu wanda yake suna kanta tafidi dole su yi haƙuri suna cikin wani lokaci da ba ma rigima ake yi da masu da ya yi annasu gauga'un nasu ba amawa yanzu ana rigima ne da su kansu masu wa'azi su kansu masu wa'azi yanzu ana ma rigima ne da su saboda kawai sabo turken wawa kawai mutum ya zauna ba ba ruwan shi ya nadi babu abin da ke karantarwa sai sarki sai sallah sai azumi sai makama sai waye sai luga sai shirina sai kaza sai kaza ka je ka je tawhidi wala shi kenan sai ka koma kana rigima abin da kai aka dinga kokarin kafawa na bauchi mana bahar gumi lokacin sama Jafar an ta kokarin aka ba shi kuma ka koma kana rigima da shi me ya ka tabbatar da haka wannan rigima ta da aka yi da aka yi ta tabula na na malar tayo ahalus suna wasu daga cikin suka zama biya a wannan babu ai abu ne wanda yake wato abin za ka yi takaici bare da gaske me bid'a ko wani me bid'a ko ya ba shi ba tafi yake ba in da ma ya zo wannan wani abu ne da ya saba da mu akai da ba aka muke kira kan tauhidin rigima tauhid ta hada rigima da shi rigima tauhid da sunna tamam da baka takaici shine wani wanda yake na sa rigar sunna kai kuma ya zo kuma duk gashe duk bai fahimci abubuwan ba shi ba shi ma yana bukatar ya je ya sake duba littafi ya kulla kansa ya je ya kara fahimta abin da sosai Allah ya kyauta a a wannan kaga a cikin wannan hadisin yana nuna maka yadda yahudawa suke da ilimi yahudawa suna da ilimi suna zuwa wato har suna kalwaltar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka fahimci yanayin da manzo Allah yayi wato yanayin da wato kalubale da ya samu a Madina manzo Allah ya samu kalubale ba wai inda da tsara ne kawai kaga dai sun ta sun ta ce amma da yake yahudawa ne wanda suke san ilimi sai su in ya ga abin da aka sauka masa sai kuma su kawo masa su kuma a ciki ko suna makwabtaka ba a gari guda saboda haka shi mazala ya yi hudaye da wanda suke mafi zama shaidanu a mutanen ba wanda da duk abin da kawo su kawo za su kawo mata shubha za ga in an zo wucewa to za mu je mu tambaye shi ku je ku tambaye shi anin ruh je ku tambaye shi kan ruhi an yama je kada ya gaya muku abin da zai saba muku ba to a je a tambaye shi sai a je kawai sai an an kuso tambaya sai a je a ci ba a je a wulla masa in abu ne da ya sani da fada kuma da sani bai tsaya shu ya ce sai wahayi ya su shi manzo Allah akan je mushi tambaya sai ga shu abin sa haka babu wani abu kai maka ce da adili kace baka sani ba a banda shi kuma yayi yayi rigima da Yahudawa banda bangaren shubha da suke kawowa sannan kuma yayi rigima kuma da su kuma ta fuskan abinda suka dinga haifarwa a Madina daga cikin wanda ake suka dinga suka taba yin da'awa annabta ai akwai Yahudawa a ciki lokacin ma'aiki an sami Musailam al-Kadzab an sama al-Ansi an sama daga mace ma an same ta banda ita kuma akwai Safi ibn Sayyad ya ne na Yahudawa wanda kuma suka yi wato kulla alƙawarin zaman lafiya da kuma wasu daga cikin ansarawa to ya tashi a lokacin sa yana yaro ya rika ma wani su yan gana gani aljimi suka ringa bude masa ido haka yana faɗan wasu maganganu haka da ake ganin yau a gaskiya gobe karya har wasu abubuwa idan suka ringa shi kurkudewa wanda suke rawa na wanda ba su da karfin zuciya suna ganin wannan abin kamar yana faɗan yin gaskiya fa bazala sai da ya zama ya buƙatu ya tursa su sai da ya je ya wata ne ya labe yana son ya ji wai shi wannan mutumin wai me yake faɗa ne ina fa yaro karami fa amma aka samu wani bala'i da shi a Madina idan mamansa tana gani sai ta mishi alama ta mishi rada cewa fa to ga yana yana nan ya labe ya labe don haka da aka tafi matsala ya je ya ga jaraba shi ya fahimci dai wannan ƙarya yake yi kawai to amma sai ce kai imani da ni sai ce a ni na yi imani da matsala ce shi bai imani da shi ba amma ya imani da annabawa Allah sai ce to kai kai imani da ni sai ce a shi bai imani da Allah ba haka ne abin ya abin ya har manzo Allah ya kuma ga Allah bai musulunta ba sai daga baya ya zo yayi da musulunci wasu daga cikin malamai sun ce musulunci nasa na gaskiya ne wasu kuma sun ci gaba da tunta masa saboda inda ya kama da dajjal a lokacin ya kama da dajjal kwarai da gaske wasu daga cikin malamai suna tantan musulunci suna sa yanzu to amma dai ya haihu kuma daga cikin wanda ya haifa ma akwai malamai malaman hadisi malamai sosai daga cikin wanda ya haifa akwai malamai kaga bai zama shi da jalin da ake magana ba eh lalle bai zama shi da jalin ba tun daga shi yayi aikin haji shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza illa iyaka dai ana tantaman sun ci dinan nashi na gaske ne ko ba na gaske ba lokacin aka yi waqar waqatul harra daga ba sai aka nemi shi aka rasa mutuwa yayi ko ya gaje daga abin da mutane ke wasu suka yi ya labi ko kuma rida ne yake son yayi ko kuma yani Allahu alam Allah ne ya san halin da ya mutu akai wasu daga cikin malamai suna ganin kamar shi in ya mutu musulmi almuhim dai matsalan kaga yahudawa wato suna zuwa wajen ma'aiki suna suna wato challenge din shi da wasu da wasu abubuwa a sai ya ce ma sha Allahu wa shita daga cikin shirkan da kuke yi shine ku ce wannan abu ya faru ne da ganin daman Allah da ganin daman da ganin daman ka a meye matsala a wannan kalma saboda wannan wawu tashrik da aka kawo ai abu ne san ne cewa mazala yana da ganin damansa ni ma ina da ganin dama na da Allah ta'ala ya bani Allah ta'ala ya ce liman sha'a minkum an yastaqi kaga ashe akwai ganin dama ba ga wato wahadaina hun najdai wato kaga an bashi wato hanyoyi guda biyu hanyar dama ko hanyar hagu kaga ashe yana da zabi da zai zaba kenan amma me yasa wato ya zama mazala ya ya mishi da wannan ya zama shirka saboda yayin kamar da muka faɗa ka tabbatar da mashi'a to yanzu mashi'ar ubangiji mashi'a su ce ta musabbib wanda shi ya koro maka sababin baki daya shi ya kaddaro mashi'a ce ta wani mai kaddarwa shi kuma mashi'a na dan adam mashi'a ce ta sanadiyya to yayin da ka kawo wawu ta shirk wannan wannan da da muke kawowa ta wannan kaga zai kawo ihami wannan na mai kaddarawa ne ko kuma na mai sanadiyya ne da haka sai wannan ya zama kamar shirka shirka wato karama mazala ya hana mu haka wal ka'aba mutum ya rantse da ka'aba ko ya rantse da rawanin sarki ko ya rantse da manzon Allah dole ya daga cikin shirka da mutane suke yi a bakunan su a mutukar wato a baki kawai ya tsaya in ya shiga cikin zuciya kuma to wanda zai iya zama kuma abu ya girmama Allah ya tsare sai manzon Allah ya ce dole zai rantse cewa rabbil ka'aba sai ce ko masha Allah thumma shita wannan shine abin da yafi ka ce na sami wannan arzikin da ganin daman Allah da ganin daman gwamnati wannan shi ne abin da ya fi koko a abu ce da ganin nama Allah shi da a wannan shi mataba ta biyu hadisi na gaba yana nuna mana cewa akwai mataba ta farko shine kace wannan da ganin daman Allah ne samu na azikin kai shiru to mataba ta biyu shine kuma kace da ganin daman Allah da sanin da ganin daman wani to wannan kaga ka kawo sannan thumma da take mu at-tarahi duka yana nuna akwai wani kaso na al-ishtirak amma kuma yana nuna kuma kowa yayi akwai abin da bangaren da yayi ubangiji yayi ne bangaren da yayi shi bangare na kaddarawa ne shi kuma bawa abin da yayi sanadiyya ne yayi ko kuma kamar yadda aka sani kuma wani lokaci ana iya samun abin da ubangiji ya kaddara ba tare da kuma sanadiyyan ba ba sadaka shi ake kawo wannan summa din muka ce wannan isnadin sa ya tabbata imamu nasa'i ya fitar da shi wa sahaha kuma ya inganta shi wala huwa aidan imamu nasa'i duk da haka ya sake fitar da hadisi an ibn abbas daga abdullahi dan abbas qala yace anna rajulan قال النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo din manzo Allah ya ce masa ma sha Allah wa shita a wannan na same shi da ganin daman Allah da ganin daman ka sai manzo Allah kawai ya juya ya tsaya ya tsimmi kalli shi a ja'ala lillahi niddan ka mai da ni kini ne ga Allah ta'ala me ya faɗa ne ba fa cewa fa yana bauta manzo Allah ba ya cewa yayi manzo Allah shike mashi ruwa ba ba cewa shi manzo Allah shike bashi arziki ba cewa yayi abu da maza Allah ya yi mushi ta goma shi na sha tara na arziki ke cewa ma sha Allah wa shita ma dalla da wannan abin da na samu da ganin daman ubangiji da ganin daman ka kai maza Allah inda kuma maza Allah gashi ya bashi ai kuma ya samu alheri maza Allah ya masa ba maza Allah sai ya ce aj'alta lillahi nidda sadaka wallahi dole mutum tashi tsaye koyi tauhidi mutum karbe koyi tauhidi ba zai zama kawai ana na ana na ana na kawai sai ka ji sai ka ji kawai mutum ya buga dukkan cewa shi malami kuma fa dukkan cewa shi malami inda karanta ba wallahi tallahi yayin da yazo yazo kan wannan bangaren kawai sai ka gana kallon ka fanko eh ku duba ku ga ku ga shi dai a wannan waƙiya ta malam Shayo babban malami wanda yake an riga an shi a wannan ƙasa na Kano zauri ne ake cika mashi wuri a amma wai kashi cewa wai ya cewa dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kaga an gama an gama kai a tafi da kai ma gashi kai gashi kai ma in mu da ladabin ne kaga kai ma sai abu ta juye kuma sai aka maka hadisi aja akin lillahi liddan eh manzo Allah ya ce ka mushi kini eh Allah kyauta ta ba kaga wato sai a tsaya ba a karantawa mutum tsaya baya karantawa kuma sai a zo kuma wato ilusa jabu ka je kana faɗa wasu maganganu wanda yara wanda ke sakandare an kwanta da ilimin ka kuma sai a kasa suna maka gyara kuma kuma suke da gaskiya dole ka su gaskiya na sai suke da hadisi kai yanzu baka da hadisi za ka yawo ka ce ka ce dan Allah dan Adam ina hadisi ne kin ga aka babu shi ga maka ga hadisi kara wannan ruwaya ruwaya ce da Imam Nasa'i ya fitar ta hanyar al-Ajlah abu hujayya al-ajlah ibn abdullah ibn hujayya daga yazid ibn al-asam daga abdullah ibn abbas wannan shine asalin isnadin wannan hadisi isnadin sa isnadi ne hasan saboda al-ajlah ibn abdullah ibn hujayya saduq ne fihi manakir عنده مناكير ولكنه حسن الحديث الا اذا انكر حديث hadisi ne hasan to shine yake ruwaitowa daga yazid ibn al-asam a cewa daga Abdullahi dan Abbas cewa manzo Allah ya ce masha Allahu wahdahu yace masha kaga ba ce nan ba sai ba ce masha Allahu thumma shi'ta ba sai ce kace masha Allahu wahdahu shi daya kina malamai suka ce anan kaga martaba ce guda biyu akwai martaba ta kamal kawai kaga wannan mutum jidda ya baka to amma kar ka gode ma ubangiji shi daya a lokacin to wannan martaba ta muwahhid ne kenan ta masu tauhidi ce alhamdulillah to daga baya kuma za ka ce ta mashi magana ka ce ta mashi magana ma sha Allahu kaga wahda amma kar ka zo ka kawo kuma shi wanda ya baka tago mashi in daga baya kuma sai ka masa magana mai dadi saboda wanda ya muku alheri kuma ku bashi tukuici ko da baki ne to amma in dole sai ka kawo shi a magana a makori daya to sai ka ce ma sha Allahu kuma shi ta in kana sai kai tahqiqi kamar yadda na faɗa kaga mataba guda uku mataba ma sha Allahu wa da wannan na same shi da gandama Allah shi daya wannan mataba ne na masu tauhidi sai mataba na jawaz na jaizanci ya halatta kai din kace wannan ma wanda garin daman Allah ya sanan da garin daman ka kaga sannan wannan ya nuna bambanci sai kuma in kana saka kawo ubangiji ka kawo shi wannan mutumin shi daya to ka kawo Allah kace wannan na same shi ne da garin daman ka wato kaga wannan kana son kace da sanadiyar shi ba kana magana gwai da kaddarawa ba kaddarawa baka kawo mai kaddarawa ba balle balle abi ka bashin da bashin magana kamar da shi ma watan da yake cewa dan Allah dan annabi inda ya ce dan annabi kaga ba za mu wadanka kai mu kalle shi ba kamar da muka sha fada dan ka ce dan annabi wannan babu laifi mun karba roƙa Allah kake ba tsakanin mu dai dan ka ce dan annabi shi ke ka je ka tafa danka amma ka ce dan Allah dan annabi kuma ka hada to wannan shine akwai matsala eh akwai matsala a lokaci ya kuku da to yau afwan mun makara katin bai wannan ba insha Allah akwai akwai istishkalat da ake zuwa da su daga alkur'ani da wasu wato abubuwa da suka zo a shari'a wanda a zahiri zaka ga kamar an ba mu mazala din da da Allah ta'ala to insha Allah idan muka zo wannan istishkalin zamu yi kokarin mu warware shi mu ji abin da malamai suka faɗa sai kuma mu shiga cikin masail insha Allah ta'ala abin da baka tafi Allah ya ba mu lada abin da baka kusa Allah ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم ibada ne eh a magana wajen gaci wannan babu libi magana fi inganci wannan babu laifi saboda san annabi wannan kaga ubangiji ne faranta mana sai mun so shi ba wai zabi bane ba mu da zabi kana son ka so shi ko ba ka so shi dole sai ka so shi kuma dole sai ka ba fifita shi akan kowa daga cikin mahlukai to kaga wannan dole ne yayi to in ka ce yanzu misali a baka dan abin da ubangiji ya shar'anta ya sanya maka abin ibada to wannan babu laifi wannan ibada ce eh wannan babu laifi saboda abubuwa ne da bambanci abubuwa ne da akwai bambanci abubuwa ne wanda suke suna da suna da wannan kamar Allah ne za ka tambaye shi kace ya ubangiji ba ni da san da nake ma annabinka kaga wannan ya halatta saboda ai sauyin da ai shi shar'anta maka wannan eh amma kace tsakanin mu wannan babu matsala kuma tsakanin da ubangiji ma babu matsala mun kawo san annabi a cikin saboda nan bauta ne insha Allah tsakanin gwada tsakanin mutum da mutum mahaluki da mahaluki ko tsakanin alkhalik da kuma mahaluk eh tsakanin babu laifi babu laifi amma da ka roki Allah da jahin mazala ko alfarmasa ko darajarsa yana da daraja ya fi kowa daraja kawai ba a ce mana mu yi tawassuli da da alfarmansa ba wannan shine abin da ya jawo isa ba ma yi ba wai dan saboda mazala bai isa ba to amma ita ibada kamar da aka sani an gina ta ne akan wato biyayya ba a gina ta akan kirkira ba zaka zuwa da wani abu kawai dan abin ya maka kyau kai ka ce wato zaka zaka zaka sharanta mutane shi yasa kadi ubangiji a cikin qur'ani yana cewa la taqul limata sifa al-sidqul kadhiba hadha halalun wa hadha haram da Allah al-kadhib kar ku zo ku ce kaza yana da kyau kaza bai da kyau kaza halal kaza haram kawai ku ku ubangiji ƙarya me ma'anar ƙarya wato ba bishi da ga maka ba an kana kan kace halal haram kyau bayi da babu kyau to kaza an gaya maka kuma kaga mu ba wahayi ake mana ba ba wahayi ban ba mai cewa yana mafarki ba amma mu ba wahayi ake mana ba dole sai ta hanyar matsala kuma dole to wannan ta hanyar shi kawai za a samu to insha Allah ta'ala wannan akwai wani kuma assalamu alaikum warahmatullahi